سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masajidi shaikul islam ibn taimiyya in ba a manta ba mun shiga cikin suratul ahqaf yadda jiya lokaci yayi mana halinsa muka tsaya kan daidai aya ta hudu, yau insha Allah za mu ci gaba kan aya ta biyar yadda Allah yake cewa
Bismillahirrahmanirrahim ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا نعم حملته أمه كرها ووضعته كرها نعم وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مم.
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال مم.
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي مم.
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي الله أكبر إني تبت إليك وإني من المسلمين na'am Allah mai girma da ɗaukaka cikin wannan aya zai nuna mana girma irin na uwa da irin yadda ya kamata wadda duk Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya kawo hankalinsa yana tare da mahaifa kuma suka zamo masu ƙaramin ƙarfi to wallahi ya sani wajibi ne a kansa ba wai zancen mustahabi ko sunna ba a'a wajibi ne a kansa wallahi ya san yadda zai abin cinsu abin shansu ma'ana suturarsu duka ya zam ya ɗauke musu amma idan da a ƙaddara su iyayen mawadata ne to nan mustahabi ne duk abin da ikawo ya ba su shi ne allah tabaraka wata'ala yake nuna mana mahimmanci na ai- na ainihin wato ita ɓangaren uwa da irin wahalar da ta sha tsawon lokaci wanda ike ya kamata dukkan mai hankali ya tsaya ya tunani ya ga me ya kamata na kirki nan duniya ya yi wa mahaifiyarsa Allah ya ce wa wasainal insana Allah ya ce mun yi wasu ci ga mutum wanne irin wasu ci muka yi masa biwalidaihi ga iyayensa wato uwa da uba kenan ma'ana amarnahu shine ma'ana wasaina din mun umarce shi inji Allah dan idan an ce wasu ci kai tsaye ka fassara shi da ma'ana irin wacce take ta zahiri to kamar yana nuna in ka ga dama ka yi in ba ga dama ba ka bari shi ya sanya maluma akan irin wannan magana ta Allah suke fassara ta amarna mun yi umarni wato ba kace na ce kenan Allah ya ce yayi umarnin an yi husina ilaihima a kyautata wa su iyaye din irin hanyoyi da ya kamata su bi su kiyaye lafiyar mutum duka sun yi iya ƙoƙarinsu su sun bi sun yi har Allah ya raya shi to shi kuma kada ya manta da irin wannan tagomashin in Allah ya kawo ƙarfinsa suna raye to yi ƙoƙari ya ga ya kyautata musu idan sun mutu kuma ya bi su da addu'a kullum ba gajiyawa ya sadar da zumunci wadda a da da su ko lokacin suke cewa je ka gidan wance je ka gidan wane ka gaida shi wane ka zaɗinka ne to ya tabbatar ya sadar da wannan zumunta ɗin wannan haƙƙi ne a kansa na wajibi maluma suka ce ba zancen wai sunna a'a wajibi ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake siffanta mana irin illa da wahala da mahaifiya ta ɗauka wajen ainihin cikinsa yace hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala bisa wahala kunci bisa kunci Allah tabaraka wa ta'ala yana fito mana da irin mushakka da mahaifiya ta fuskanta wajen ɗaukan cikinsa da rainonsa wanda wata rana a wata irin gaba irin wannan ne mana bayani cewa za ka ga larura irin ta ciki na mace in tana da ciki wata ka samu kullum tana ƙasa take ci in ta ci ƙasan nan ne za ta ɗan ji kwanciyar hankali wata za ka samu gawayi take ci wata abin mamaki wata rana wallahi ana gaya mun baiwar Allah wata abin nan wata mace ta zo gidana yin fatawa da wata matsala da ta ta faru sai ana irin wannan taji ta ce ina ai wance in dai ta samu juna to in abin ya tashi wallahi sai ta je ban daki ta sheki warin shadda tukuna sannan tukun ta samu nutsuwa don Allah warin shadda fa gudun sa ake to amma kuma shi wannan warin ne in ta sheke shi ta ce wallahi za ta samu nutsuwa yanzu da Allah wanda ike mahaifiyarsa ta yi goyon irin wannan cikin shi kuma ya girma ya zama mutumin banza don Allah in kana neman dan wuta ko in an baka igiya ka ɗauro dan wuta ba za ka zarga masa ba ya bar mahaifiyarsa cikin irin wannan hali Allah ya sauwake saboda haka shi yasa anan Allah ya ce kurhan wa wada'athu wallahi idan kana da kaza a gidanka dan kai practical lokacin da take kwai in ka tabbatar ta shiga gun kwai za ta yi kwai to ka je ka tsaguna ka yi hakuri in za ka iya hakurin ka saurara lokacin da za ta yi kwan tana ajiye wannan kwan za ka ji ta ce kakan haka to wallahi daɗin lokacin da kwanta zai fito an ɗauke ranta ana kwan yana faɗowa kuma Allah zai mayar mata da ainihin ranta in ba Allah ba yake da irin wannan iko ma'ana kwan ba zai fito daga cikin wannan gaban nata ba wallahi face ainihin Allah ya cire ranta ya dan sauƙaƙa mata zafi shi yasa zaka ga wani kwan in an yi zaka duba haga akwai jini a jikima to da Allah ya kuma kai mutum me kake tsammani da Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa wada'athu kurhan a wata qira'a abin nan qira'a karhan ta ainihin mai haife shi cikin wahala bayan ta yi goyen cikin cikin wahala ta zo haifewa cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan wannan cikin zuwa yayansa irin wahalar da take sha tsawon watanni talatin wata talatin mace za ta tana cikin wannan mushakka ɗin wanda wani lokaci za ka samu magidanci in ba mai dogon tunani ba ne in yaro ko yarinya suna kuka ko suna cikin wata larura he ya dakawa uwa tsawa ke ba za ki kaza bayan ta fi shi fa lura da wani ɗan kin bar kaza kaza kaza kaza kaza da faɗansa da komai baya tunanin mushakkar da take ciki baya tausaya mata to shi ta ya Allah zai ji tausayinsa saboda haka anan Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana da daukan cikin zuwa yayansa wata talatin sittatu ashhurin aqalla muddatul hamli wannan gurin malama masu ilimin nafs kenan suka ce mafi kankantar kwanaki da ciki zai yi ya fito duniya shine wata shida mafi kankanta kenan zuwa cikarsa kuma wata tara domin bahaushe ya canfa wai dan wata bakwai baya rayuwa kun san haka suka ce dan wannan kuma tsaya ce ta fahausa fulani fa kawai suka canfa wai dan wata to inda dan wata shida zai rayu me zai hana dan wata bakwai ya rayu kun ga canfi ne kawai he canfin ya bi su kuma majority in dan wata bakwai din ne sai ka ga ba kowanne ne yake rayuwa ba sai ga dan wata shidan ya rayu amma shi ma kaga sai an masa wani tareraye tukuna ko to sannan kuma Allah tabaraka wata'ala shi ya bar wa kansa sani cikin ainihin abin da yake wanzuwa na zaman ɗantayi a ciki domin wata zaka samu ta shafe wata goma har sha biyu tukun sannan ta haifi ɗan. akwai baiwar Allah da ainihin me ta zo ta same ni take min koke game da cikinta tace yanzu cikin cikin tace malam yanzu sauran kwana kaza ya zama wata goma sha ɗaya. ne fa ina jin wannan ciki kar ya zame mun sanadi da Allah abin da ta faɗa kiyar kuma a al'adarmu da Allah ba za a ce zai iya mata sanadi ba tunda ike wata tara majority suke haife shi ko da yan kwanaki ko kuma wata taran ya dan gaza da yan kwanaki kaɗan to ita ta tafi wata sha ɗaya lokacin da take min fatawa ɗin lokacin a cikin wata sha ɗaya ko sati ɗaya bai kai bai cika wata sha ɗaya na ce ki ji ki yi haƙuri ina dai cikin ba kya jin wani matsala ta ce ba ta ji in ce to ki je ki yi haƙuri in ce in kuma kina jin wata matsala to maza ki gargaya asibiti ki je ki samu likita binan likita masani akan wannan ɓangaren ki je ki kai masa koke amma in ba kya jin wata matsala ki kyale shi kawai Allah shi ya san me yake nufi da ajiye shi nace kuma idan duk lokacin da kika ji wani abu ba sabon ba to karki yadda ke wasa da shi tafiyar take da wahala daman na gaya mata addu'a da za ta yi in ta je ta karanta a ruwa ta sha abin nan ta tofa ta sha na ɗaga hannu na yi addu'a na ce Allah wannan ciki Allah ka raba ta da shi lafiya after two weeks sai aka bugo min waya ina ɗagawa sai aka ce gafata malam alhamdulillahi yau Allah ya sauke ni lafiya kuma ɗa lafiyarsa ƙalau sai ce to kin ga na gaya miki ga abin da nake faɗa miki in Allah ya ajiya ki batta lokacin da ya nufin zai raba ki da ita to zai raba ki da ita in ce ajiya ce ta Allah in ce amma da kina jin matsala to haƙƙi ne akan ki na dole maza ki tafi gun masana ki je ki kai musu koki tunda Allah ya hore mana su ga sunan barjar to wannan kenan fa yanzu a ce ɗa ya zauna wata sha ɗaya sha biyu a cikin ciki a al'adar mu ai dole mace ta tsorata ko to kuma a hakan ta raini ɗan wai kuma sannan ɗan ƙarshe ya zame mata ƙarfan ƙafa ko ƙayar kifi a wuya Allah wadaran irin wannan haihuwa a ce iyaye sun mutu ma baka tunawa da su kane musu addu'a iyaye suna raye baka tausayinsu to ina kake son ka dosa me kake so ka yi me kake nema a duniya Allah kai mana muwafaka Allah yake cewa wato akan ita wannan aya da yace hatta ibina hatta iza balaga haka ne gurin nan na'am to anan maluma suka ce in hamalat bihi sitta abin nan sittatun au tisi'atun arada adkhul baqi idan ta haife cikin ko dai wata shidan ko wata tara ko ma abin da yake ya wuce hakan bisa al'ada da suka saba gani to sauran kwanakin kuma na shayarwa ne suka ainihin me suka kawo dalili da cewa Allah ya ce wali walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini ko liman arada an yutimma radaa idan kuka lura iyayen mu da mata na tabbatar a cikin ku akwai dattawa wanda sun san wannan lokacin mace sai ta yi shekara bi cik tana shayar da yaro wata 24 kenan ko to kun ga idan misali ta yi wata 24 tana shayar da yaro to mu kaddara can baya wata nawa za mu ɗauka kenan tunda Allah ya ce salasina ko to sai ka duba sai ka gani wata nawa wata nawa dan yayi kenan in ta yi shekara abin nan shekara biyu da wata hudu so idan kuma misali ta yi wata tara ne to yanzu ta yi wata ainihin me ta yi wata 20 da abin nan 24 shekara biyu tana shayar da yaro yanzu ta yi shekara uku eh eh haka ne ko ga abin shekara uku ba yan kaɗan ne da ɗan tsiraru ko eh madalla ba wata uku so saboda haka sai ka lura ka ga tsawon wayannan lokuta ɗin duka fa wahala take a kanka wata rana ana bani tarihin wani ɗan banza don ɗan banza ne kuma ko kai ko ni ko ku duk wanda zai ce ɗan banza ne uwarsa ta raine shi irin wannan wahala ɗin bayan ta masa sai ya samu matsala ta ido ita kuma ta ce idanta ɗaya ne in zai yiwu a ɗauki idan nasa idan nata a sa masa aka ce zai iya yiwuwa aka yi kuma aka yi dace kuma idan ya zauna ɗaya ɓangaren ne ko ƙoda ne ko menene shi ma duka dai ta tallafa ta ba da rayuwarta don Allah a nan ba tana nufin shi ya rayu ita ta mutu ba to ita fa ta zauna tana nan a matsayin makauniya shi kuma yanzu ya kai matukar karfinsa wai sai yake kyamar a ce uwarsa ce yake kyama yake wai a ce uwarsa ne saboda haka sai yake boye ta da Allah ba dan banza bane ko kashi take talla wallahi zan jawo tance wannan mama na ce ita ta sha wahala ta taimun kaza taimun kaza Allah ya sauwake so saboda haka hatta iza balaga ashiddahu har sai ya kai karfinsa huwa kamalu quwwatihi shine cikar karfinsa wa aqalihi da hankalinsa wa ra'ayihi sannan ya kai lokacin da zai zance a saurare shi aqallahu salasa wa salasina sana shine aqalla shekara 33 wa balaga 40 sana da lokacin da zai kai shekara 40 ai ma'ana tamamuha cikarsa kenan wa huwa akasarul ashad wannan shine mafi karfin cika daga lokacin da mutum ya cika shekara 40 inda ya cika shekara 40 ka lura sai dai dan rika ƙara faɗi da dan kyalli amma batun ya ƙara girma ba zai ƙara ba wallahi mu lura da wannan al'ada saboda iya matukar tsayin mu mun kure shi daga shekaru 40 kana tafiya 45 zuwa hamsin ɗan ƙyalli-ƙyallin ma da kake da sauransu shi ma duk za ga yana ja baya fatar kada da take shayinin yanzu sai ta fara su kwizin ku ba haka ba ne don Allah da kana ainihin me da kana ainihin abin nan kana su tokin ka tara gashi ka tsefe kai wani abu haka yanzu kuma ka zo kullum a cikin kwalkwabo kake saboda sumar kwana ɗaya biyu uku sai ka ce kaina ciwo yake sai ka nemi gun aski sai a je a sauke ta kuma in ba yi aski ma baka da kwanciyar hankali da kuma kana yaro ba haka bane Allah ya ce qala rabbi auzi'ini to wannan fa an yi dace shi mai hankali ne sai ya ce ya Allah ka kimsa mini ya Allah an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ka kimsa min nagode maka ni'imarka da kai a gare ni ai an amta biha alayya wa ala walidayya da ni'imar da kai kan iyayena wahiyar tauhidi shine kadaita ka wa an a'mala salihan in aikata aiki na kwarai taradahu wadda kake yarda da shi wa aslihi kuma ka kyautata min fi zurriyati ya Allah cikin tsatsona ka sanya zurriyata ta zamo ainihin ta kirki inni tubutu ilaika wa inni minal muslimina ya Allah ina tuba zuwa gare ka kuma ni ina daga cikin waɗanda suka miƙa wuya ai ma'ana almukhlisina masu tsarkake addinin ka mislu haza malam yace irin wannan ɗabi'a irin wannan ɗabi'ar ta mutanen kirki bayan sun kai ƙarfinsu ya ce wa ƙa'ali abubakar ne siddiq wannan ya afku ga abubakar ibn abi ƙofaha lokacin da ike fa'in na hulan ma balaga arba'i na sana yayin da ikai shekara ainihin arba'in ba a da sanatai ne min ba abin mu ba asin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga shekarun yan tsiraru ne ko an aiko annabi da shekara biyu to shi kuma kafin aiko annabin da shekara biyu ya cika shekara arba'in shekara nawa ne tsakaninsu ai kaga yan taƙi ne ko ina fatan mun fahimta saboda haka anan lokacin da ikai wannan matsayi wa kada amana da annabi ya bayyana ya yi imani da shi ko wa kada amana abuhu babansa ya yi imani shi ne abu kufa haɗin wa umuhu umul khairi sannan mahaifiyarsa wadda ake ce mata umul khairi ita ma ta yi imani da annabi sun ma ibnahu abdurrahman sannan kuma a gyan ɗansa abdurrahman shi ma ya yi imani da annabi duka a wannan shekara ɗin bayan ainihin me bayan sun yi imani shi sayyidina abubakar sai ake ambatarsa abu a tekun wato baban yantattu kun san dalili lokacin tunda ana bauta cikin bautar akwai kaskanci ga annabi ya zo saboda haka ana bai mutane wahala shi kuma ya zo da tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to ya zo ya ga yadda ake wahalar da talakawa tunda da ka samu bawa zai wahala ka samu mai kuɗi ne ɗan ɗaɗɗaya akan samu to shi kuma Allah ya yi shi mai kuɗi ne da ya ji ya kana bai bawa wahala sai ya saye shi bayan ya saye sai ya zo ka'aba sai ya tsaya ya ce wannan bawa na ne da na saya gunwa ne na yan tashi yanzu ya zama ɗa saboda haka yanzu yana da dama ya duk irin abin da yake so kuma ba wanda ya isa ya taba shi shi ɗa ne wallahi ɗai ɗai ɗai ɗai sai da yanta mutum bawa sai da yanta guda tara shi yasa ake ce masa abu a teku don me yasa fa'a ta kace sa'atun minal mu'minina yu'azzibuna fillahi wayannan fa duk da ake azabtar da su wallahi akan sun yi imani da aka dauki irin su bilal zafin rana irin na sahara za a kawo silke na karfe a sa masa sai kace za a tafi yaki kuma ba a sa masa shi ba sai da aka je aka ajiye shi tunda rana ta fara dumi tukuna sai garjin rana ya sanya shi ya sa sannan kuma ya kwanta a rana sannan a kawo dutse a dora masa kirji amma duka bai bacewa al'ahadu ba al'ahadu al'ahadu aikinsa kenan to al'ahadun kuma yana jinsa la ilaha illallah wallahi bai yi ainihin ƙasa a gwiwa ba kai yanzu ɗan talauci kaɗan ya shafe ka sai ka je kai ta rudda baka san kuma ka yi ruddan ba saboda rashin ilimi ai haka muke yanzu majorin yar wahala kaɗan mutum sai ya rudda ya bar musulunci saboda maganganun da yake furtawa su kuma ga su can zanin ɗaurawa kwarjalle guda ɗaya wallahi tsoho ne daga iya abin nan daga iya rabin ƙwauri zuwa cibiya ne ba su da wani kuma komin sanyi haka suke kuma ba su yi ƙasa a gwiwa ba suna bautar Allah kai kuma yanzu duk talaucin kana da riga kala uku da Allah ba haka ba ne kai duk talauci yanzu kana da riga kala uku shi kuma mayafin ƙwaya ɗaya ne iya ɗaurawan ne kawai babu ko bante don bante daga baya aka kirga daga baya ne bante ya samu yawanci a kasar hausa ko kasar ainihin maguzawa amma su wancan lokacin ba su ma san bantan ba amma wallahi ba su bar addinin Allah shi ya sanya sayidina abubakar Allah ya yabe shi a gurare da yawa a cikin alkur'ani ba sai mun koma baya ba wa kana yatawadau wa yadlabu minallahi almazida duk da irin wancan aikin da yake yi ga ƴan tabayi ga ya tsaya da annabi kullun annabi sallallahu alaihi wa sallam duk inda yake zaune zaka samu sayyidina abubakar a gurin in kaga sun rabu da sayyidina abubakar sai annabi ya tashi ya shiga gida amma in dai zai fita wani waje tare da sayyidina abubakar suke me yasa wa yadlabul mazida minallahi neman ƙari yake na daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ce ula'ika أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة الله أكبر بعد الصدق الذي كانوا يوعدون to da Allah ya kai dan uwana yanzu me kai wadda Allah Ubangijinka zai yabe ka yanzu me na yi wanda Allah zai yabe ni yanzu me kuka yi wanda Allah zai yabe ku da Allah muna wannan tunanin mu wani abu da za mu sami yabo daga wajen Allah ba fa mutane su gode mana ba a mu sami yabo min indillahi ai Allah yana kallon mu ko ya san kuma kowa abin da yake yi to wanne irin shiri muka yi na yin abin da Allah zai gode mana kamar yadda Allah ya ba da ainihin mai ya ba da mafita kwacokon kai tsaye ya ce ula'ikan lazina na taƙabbalo anhum a hasanu ma'amilu irinsu sai na abubakar da makamantansu to su ne muke karɓar kyawawan ayyukan kuma wani tajawazu an sayi atihim muke yafe musu abin da suka yi na kurakurai yanzu da Allah mutum nawa ne suke da hali za su huce ta gurin mutumin da ike mabukaci ne sun ki su taimake shi wani za ka samu makwabcinsa ne ma talaka ne shi kuma Allah ya hore masa amma baya tausayin makwabcin wani za ka samu abokinsa ne abin takaici in ya kuɗi ma sai ga ya ƙaurace abokin ma baya gaisawa da shi sai ya zama ya canja abokai wallahi sai ya canja abokai wanda wannan kuma a musulunci ba abu ne mai kyau ba Allah ya hana haka ka riƙe abokanka na asali mun gaisa da wani babban mutum sai nake gaya masa wata matsala ya ce wallahi malam ya ce abokaina tun na farin nan su nake tare da su kuma abin mamaki abokan nasa har yanzu zancen da inke muku mai babban ilimi daga cikinsu shine wanda yake da NCE shi kuma farfesa ne ya ce amma haka zai tashi ya tafi wajensu ba fashi ya ce wani ina guka za ku same ni wafa da Allah mun fahimta yanzu da Allah wannan a ce karatu ya yi rinjaye a kansa sai dai ka ce shi ya yi rinjaye a kan karatun domin wanda ita ka matsayi irin na farfesa kuma ya taka ya tafi gurin wadda yake ɗan sakandariyan saboda matsayin abokinsa ne kuma bai jefar da shi ba wallahi kai ka san ba ƙaramin mutum ba ya ce haka zan je in zauna mai ta hira mu tattauna mu ɗan yi haɗin mu irin na da da sauransu kaza kaza sai na ce Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka wannan abin da kake abu ne mai kyau sai ce kuma da sannu Allah zai maka sakayya to amma wani yana yin kuɗi sai ya kaurace abokansa wani yana samun ilimi mataki babba shi kenan ya kaurace abokansa sai ya canja abokai ya zama ɗan boko kenan ko ya zama ɗan boko maimakon ya zama uban bokon ya kamata ya yi ka zama uban boko ɗin ba ɗan boko ba eh wannan ita ce hikima ko Allah ya ji kan Sheikh Mamur Abubakar Gumi wa an zo an ce wa malam wai an ce kai dan izala yace a yace ni ni a ubanta Allah ya sauke to saboda haka mu lura Allah ya ce ula'ikan lazina na taƙabbala abin na taƙabbalu an hum a hasanu ma'amilu wani ta jawazo an sayi atihim kuma mun ƙetare mun yafe musu kurakuran da suka yi misali akwai wani kuskure da ya faru bayan ƙare yaƙin badar da aka kamo bayi guda saba'in ɗin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara 'yan majalisa wato majalisar shura kenan sai ce me za ku ce sai umar ya ce ya rasulallahi wa'annan mutanen ni da kake kallonsu ice tun da muka samu dama Allah ya danka mana su kuma makiyan Allah ne ice kowa ka hada shi da dan uwansa ya kashe dan uwansa da hannunsa don mu nuna musu izza ta musulunci cewa kuma yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka ba Allah ya faɗa wa annabi ba annabi nuhu ba da yace innabani min ahli yace a yace innahu laysa min ahlik abina min min ahlik yace shi ba cikin iyalanka yake ba innahu amalun ghairu salihin ya aikata aikin da ba mai kyau bane ma'ana yana cikin kafirci kai kuma mumini ne saboda haka ba iyalanka bane saboda haka Umar dan Kadab yace kowa a hada shi da dan uwansa ya kashe shi da hannunsa don mu nuna musu izza ta musulunci mu nuna musu ‘yan uwantaka ta musulunci ita ce ‘yan uwantaka kai kuma sai ka zo kana wasa da ainihin ɗan uwanka musulmi musamman kuma ka lura ka kiyaye mai ƙoƙarin kiyaye addini ne to kuskuren da ya fito amma Allah ya yafe musu fa saboda haka um abin nan shi sai na abubakar sai ce ya nabi Allah ni ina kallon tun da ƙaramar gwamnati ce ina kallon mu ɗora musu ainihin haraji kowa ya biya diya ya fashi kansa ɗan kuɗin da za mu karɓa ma yi ƙoƙari mu sai kaza mu sai kaza don ƙara ƙarfinmu na ainihin wato makami na yaƙi kaza kaza ai kun ga shi ma ba mummunan shawari ya bayar ba ko sai ya ci na biyu kuma sai ya ce ya yiwu kuma su karɓi musulunci kaga mun samu ƙaruwa annabi sai ya ji ya gamsu da wannan shawarin sai aka ɗauki wancan Allah ya ce walaula kitabun menene sabaka menene can wata aya da Allah yake ba mu labari yace ba dan littafi da ya rigaya ba yace lamassakum azabun inji Allah fa yace wallahi da azaba ta kama ku kun san sabaka din da Allah yake nufi ba Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam garanti ba yace wa shawurkum fil am fa idza azamta fatawakkal ala Allah to lokacin wahayi bai sauka ba suka zo suka zauna suka yi wannan magana to tunda can Allah ya ba su dama in wani abin nan bai faru ba to su zauna su yi shawari abin da ƴan majalisa suka bai shawari aka dauka aka yi aiki to shikenan sai ce walaulaki abin nan yace wallahi ba dan ainihin littafi da irgaya ba yace lamassakum azab wallahi da azaba ta shafe ku cikin abin da kuka karba kar mu manta fa Allah ne tabaraka wata'ala ya kaddara ai hakan to amma ra'ayin Umar shine karbabbe a gun Allah da yace a kashe su kawai saboda ya dauki ra'ayin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sannan ya ɗauki ra'ayin annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan shi kuma ya ɗauki ra'ayin annabi Ibrahim shi wato sayyidina Abubakar sannan ya ɗauki ɗaya ra'ayin na ainihin me na ainihin wato annabi Isa to da wannan ne annabi ya amfani yace dukkan ku kuna kan gaskiya wannan annabi ga abin da yake wannan annabi ga abin da yake saboda haka to yanzu tunda majalisa ta zauna to ni na dauki kaza to wallahi ba dan zaman majalisar ba Allah ya ce da ya shafe su da azaba kun ga da annabi a cikin su fa amma Allah ya ce wallahi da sai azaba ta shafe to irin wayannan Allah ya ce wa na tajawazu an sayyi'atihim sannan kuma fi ashabil jannati su suna cikin yan aljanna wa'ada sidiqin ladhi kanu yu'adu wannan shine wa'adi na gaskiya allazi kanu yu'aduna wadda aka yi musu wa'adi da shi fi qaulihi ta'ala wa'ada Allahu almu'minina walmu'minati jannatin ko cikin suratul tauba kenan Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana yace da yace ulaikan ladina taqabbalu minhu ahsana wa bina wa ayan sai yace ai na taqabbalu an ahsanu ma amilu dun wa na tajawazu an sayyi'atim ila zuwa karshen aya din Allah tabaaraka wa ta'ala yake nuna mana ai minal munzarina alladina nasahu lillahi wa li rasulihi wayannan suna daga cikin fa masu gargadi ne sannan suna daga cikin wanda suka kyautata wa addinin Allah kuma suka kyautata wa manzon Allah amma Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba dan kaza ba yace da masu da azaba ta shafe ku daga gare ni sai Allah yake cewa me
نعم إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله أكبر ku duba nan kuma sai aka taɓo ɓangaren ɗan banza marashin arziki kenan har yanzu kuma da yawa daga cikin iyaye suna tare da irin waɗannan 'ya'yan su iyayen masu hankali kuma kullum ba su gaji ba suna jawo hankalin ɗan ko suna jawo hankalin 'yar amma su kuma 'ya'yan so gaba ɗaya su kuma sun zama ragaya a dokar jeji ragaya a dokar jeji ba ba tsoro ba ce? ka gara gaya a jeji to ka isa kusanta ka gani Allah ya sauwake Allah tabaraka wa ta'ala yace wa abin nan wallazina wallazi qala liwalidayhi haka ne ko wallazina ne na'am wallazi qala liwalidayhi wannan da yake cewa iyayensa opil lakuma kun ga tun daga nan dan banza ne ko iyaye ne fa suke masa abin nan nasiha suna jan hankalinsa yace kai wallahi all dagos kan gaba daya shi abin nasa ni ban san abin nan ba kaza kaza kaza wai uban ne all dagos eh haka suke cewa wani dan banza ya ce kai gaba daya boss fa na kasa gane masa wai ubansa ne boss to kalma mafi kankantar zunubi kalma mafi kankantar zunubi a gun maluma baki daya shine suka ce open wato ma'anar ofin shi ne misali kana da ɗa ka kira shi wane yi min kaza ko kuma kana da yawance yi min kaza ta yi tana gama ka ce da Allah yi min kaza can kaza tana haɗawa sai ka ce to akwai kuma kaza da Allah je ki kaza sai ta ce to wannan kai ɗin da ta faɗa wannan kai ɗin da ta ce to mummunar kalma ce a gun Allah kuma ita ce mafi saukin munin aiki a wajen Allah ma'ana aikin da yake mafi muni mafi sauki a cikin munana shine kai din nan da tace ai in ka dauki kalmar kai to akwai a fassara ai akan ta ko ko dai ni na gaji ba za a banna huta ba ko an dame ni ko kuma kamar ba su wani ba duk dai zaka iya fassara ta ko to saboda haka to dan Allah dan da yace wa iyayensa ofin la kuma ku dai kama wallahi ku banda kullum mutum yana tare da ku kun rika matsa masa kenan waya iyaye zai faɗa wa haka a ta jarumin kuma koyaushe ba ku da aiki sai shautin ku rika min shautin wai faɗan da ake masa ne shautin a ta idani ni har ku mun wa'adin nan ku mun wa'adi ku mun gargadantar da ni kuna tsawatar da ni da wani irin wa'adi abin nan an okuraja cewa za a fitar da ni milar kabari daga kabari wa kada kalatul qurunu min qabali bayan wasu al'umma sun huce kafin ni walam takharuj min alqubur kuma basu fito a kaburburan ba ni kuma yanzu ku zo ku rika mun wa'adi da cewa wani kai hankali fa zaka zaka zaka zaka za kaga in ka samu uba mai hankali ko uwa mai hankali tunda yawanci mu iyayen ba ma nan muna ta gunne ma ko iya uwa ce to tana da tarbiya wani ba za ka yi hankali ba yanzu ka duba kaza ka duba kaza ka duba kaza don aka samu ɗan banza irin wannan amsa zai rika ba su ku ne mun wa'adi da kuma zan mutu za a za a tashi za a yi sakayya za a yi kaza za a yi kaza wa kuma yassage sanin lahafa amma ba su gaji ba kuma suna nema masa taimakon Allah birju'ihi da dawowarsa ila dinin lahi zuwa ga ainihin addinin Allah ma'ana ila siratul mustaqim wa yaqulani suna cewa in lam tarje in ku baka dawo ga barin wannan ɗabi'a ba wailaka to halaka kai kan ta tabbata gare ka Allah ya sauwake ai haka zaka ji adatan al'adar mu ta Hausa Fulani sai ka ji to Allah ya sauwake wa huma yasji sanallah wailaka amin kai to Allah ka shiryar da shi me yasa ba za ka yi imani bil ba'as da tashin alkiyama ba kuma kake karyata masu gargadi inna wa'adallahi haqqun bayan wa'adin Allah gaskiya ne fa yaqulu sai yace ma haza illa asatirul awwalina ai wannan ai ba komai kuke ga ba kawai kire fudi ne irin na mutanen farko tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko sai Allah yace ulaikal ladzina
ulaikal ladzina hasba alaihim al-qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal-insi Na'am.
Allah maɗaukaki ya ce, To, irin waɗannan fa su ne ainihin mai maganar Allah ta waje ba a kansu ta azaba, cewa Allah zai musu azaba. Fi umamin cikin al'umma ƙadakalar wacce daman ta huce kafin su shi ma zuwa ya maimaita. Min ƙabalhim kenan min aljinni wal insi cikin ainihin mai cikin mutane da aljanu. Da Allah idan kuna bin zirin ayan nan me zai kawo maluma su riƙa jayayya in ba aikin shaiɗan ba. Wai aljanu wai su ma shafe su za a yi su zama rairayi wato wani lokaci shedan da kake kallo wato yana yawo tsakanin maluma don ya lalata musu aiki amma kuma sun ki su gane nan fa maganar sakamako ake da na aljanna da wuta yanzu muka yi bayanin aljanna ko to yanzu kuma wannan sakamako na wuta ne kuma Allah ya ce kada kalan min qablihim min aljinni wal insi ko da Allah ba tare muke ba can ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ashe in dai Allah zai saka aiki kai kuma zai taka maka da ainihin sakamakon wannan aikin kai aikin irin yadda Allah ya ce kuma Allah ya baka sakamako abin yabo to in ka saba kuma zai maka azaba to ta ina za a ce wa za a shafe su wai rairayi za su zama wallahi ina karanta muqala haushi ya kama ni na rufe littafin na aji saboda babu wani dalili duka ayoyi wazihatin a cikin alkur'ani suna nuna da mu da aljanu Allah saboda mu yi aljanna da wuta kuma wai abin mamaki wai a cewa aljanu shafe su za a yi amma kun ga dabbobi kai tsaye hadisi ya tabbatar aya ta tabbatar mana ko Allah zai ce kunu turaba ku zama rairayi su an riga an gama da zarar an gama hisabi wannan ta soki wannan wannan ta ciji wannan gwargwadon irin abin da aka yi mata a duniya shikenan Allah ce kunu turaba to amma mutum da aljan wallahi wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta kuwa to Allah ya ce wasu al'ummomin sun shuɗe innahum kanu kasirina kuma sun kasance masu asara ne ai ma'ana fal abawani su iyaye guda biyu wato uwa da uba as-salihani waɗanda suke masu aiki mai kyau aiki na kwarai idza anzara ibn abinan ibnahuma in sune wa dan su gargadi yi kaza bar kaza yin kaza illarsa kaza ne yin kaza amfanin sa kaza ne to fa huma minal munzarina su suna daga cikin masu gargadi allazina nasahu lillahi wa lirasulihi wanda suka kyautata ainihin addinin su ga Allah suka kyautata ainihin me addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce amma su bangaren ainihin me Uh, su ɓangaren ainihin wato e su iyaye waɗanda suke abin nan uh, wato waɗanda suke karkatattu wato kama annal ibna salihan kamar yadda ɗa na ƙwarai yake iza anzara abawaihi in zai wa iyayensa gargadi wa baki ashiratahu da sauran danginsa to fa huwa minal munzarina ai shi yana daga cikin masu gargadi ne allazina sahu lillahi wa lirasulihi to haka nan kuma zaka samu ɓangaren wayancan iyaye waɗanda suke su ba ruwansu da ɗan ‘ya'yan ba ruwansu da su kowa karan gaban karan kansa yake kawai to Allah zai tattara su cikin wuta gaba ɗaya ce ita ku zama makamashin wuta wafil ayati a cikin wannan aya isharatun akwai nuni annal munzarina cewa masu gargaɗi a salihina mutanen kirki ya kuna minal insi wa minal jinni suna zamowa daga cikin mai mutanen abin nan mutanen kirki daga ciki a wato mutane da kuma ainihin aljanu wa kama annal abin nan fiska kamar yadda fasiki alkhariju anid da'a wal fujur wal uquq takunu minhuma ma'an kamar yadda aka samu wayancan na kirki to haka na tsiyar ma suna nan a ciki ko ma'ana akwai fasikai akwai fajirai akwai masu saba wa iyaye duka a cikinmu wato da mutane da aljanun kenan wata rana na yi rukiya a wani yaro lokacin ina rukiya daga baya na watsar saboda mutane ba su da hankali yanzu za su mai da kai boka wallahi Allah kuwa yanzu za su mai da kai boka na kama wani aljani na yi masa ainihin nasiha ya ce ya tafi na ce ka ji tsoron Allah in kai karya fa wallahi Allah zai sake danka mun kai ya ce wallahi ba zan yi ba na ce ato an kai karyar ma kai ka jiyo in ce kai sallama ka fito ta baki ka tafi kwatsam wani lokaci sai gashi ya dawo wato anan ina son fito mana su ma a cikinsu ɗan akwai 'yan iska masu saba wa iyaye a can karo na farko ne masa nasiha na ce ya tafi harami ya je ya karatu akwai ainihin ‘yan uwansa banu jinnu akwai kuma shehinan malamai na jinnu suna nan a harami suna karantar da jinsunsa ya ce ya ji zai je bai tafi ba sai ya dawo kuma Allah sai sake don kamun shi don kama shi na tambaye shi waye yace shine wanan ce wane eh wana wanda muka yi kaza da shi yace yance me yasa ka dawo in ce kai baka karatu ne sai yace wallahi maman sa mata sashi a makaranta guduwa yayi dan Allah ba dan iska bane ce maman sa yace ta sashi a makaranta yace amma guduwa yayi sai yace a a an ce to ashe kai tsohon dan iska ne yace to bari ni kuma in nuna maka ikon Allah na yi karatu na yi karatu na azabtar da shi ya rika roƙona don Allah in bashi na ce wallahi ba zan barka ba tun da kai ɗan iska ne ka raina alƙur'ani kuma ka manta da alƙawarin da kai wa Allah wallahi malam ba zan sake ba ka ji na ce wallahi in ka kama ni duk abin da kamun da dai ne sai na ce to ka yarda yanzu Allah yana kallon ka kuma ka yarda da ikon Allah zai iya sake dawo min da kai ce wallahi na yarda sai ce to ka tafi harami ka yadda za ka tafi ya ce za yadda in ce in kai nace an ka ganna ka ka ji tsoro na ma ka yi aikin banza ce ni ba kowa ba ne ni ma da ni da kai duk ɗaya muke a gun Allah sai dai in na fika abin kirki nan ne na fika ko kuma in kai kafi ni abin kirki kai kafi ni in ce saboda kan kai ƙarya ma kanka kaiwa saboda haka ka ji tsoron Allah ka tafi to tun daga nan bai sake dawowa ba mara lafiyar ta samu lafiya to akwai kuma masu biyayya wani da ne masa nasiha ya tafi kun san sai da ya dawo jikin marar lafiya na ce abdullahi me ya dawo da kai zan yi masa masifa ya ce da allah malam ya haƙuri karkai masifa ya ce zuwa ne ne maka godiya ne maka addu'a ta fatan alkhairi ya ce wallahi tun da nake ban taɓa sanin menene alƙur'ani ba ya ce wallahi sai da na je harami na ji yadda ake karanta alƙur'ani ake karanta hadisai da yadda ake fassara su cillin wakisun kenan wa kasu ɗalan babal kababi wane ne can abin na kaulatan guda bakwai ko? ka buɗe nan akwai ɗan kuɗi ka buɗe can ga soyan nama ka buɗe can ga fura da nono ka buɗe can komai nit ba matsala to wannan rayuwar shine Allah ya ce azhabtum dayyibatikum kun tafiyar da jin daɗin ku fi hayatikum ad-dunya Allah ya ce wasamta'atum biha kuka ji daɗi da ita aita mata'atum to tun da kun ji daɗi yadda kuke so fali yau matu ji zauna azabar huni Allah ce to mu kuma yau za mu saka muku da azabar wulaƙanci azaba ta ƙasƙanci nan duniya kana jin kaiwa ne ne kana jin in ba kai ba za a yi ba to wallahi ranar alkiyama za ka tashi ƙasƙantacce makaho ƙasƙantacce makaho wallahi in baka ba Allah ba in ban ba Allah ba wallahi haka za mu tashi makafi dan Allah ya ce falyawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna da abinda kuka kasance kuna girman kai ma'ana kuna kinsa na gaskiya fil ardi a cikin kasa bi ghairil haqqi kuma ba tare da dalili ba wa bima kuntum tafsukuna da abinda kuka kasance kuna yi na fita daga da'a kuna girman kai wa Allah wato azibuna bin nari to yau za a yi muku azaba da wuta sai Allah ya ambata mana kaɗan daga cikin ainihin labarin hudu na'am وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله الله أكبر إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah mai girma da ɗaukaka yake gaya wa annabi ya ce, Ka labarta musu labarin ainihin annabi hudu da mutanensa adawa, iza an zara ƙaumahu lokacin da yawa mutanensa gargaɗi bil ahaqafi a wani guri da ake ce masa ahaqaf wato wadi ne a yaman ne gurin da yana da ainihin ƙayoyi ne shi yasa aka ce masa ahaqaf kun ga idan kuka lura saba'a ai duka a cikin ƙasar yaman ne babban birnin yaman shine ai sana'a ban sani ba yanzu ko sun canja ko ba haka bane tunda ni ba ba ni da halin yawon bude ido balle in gano in san me yake gurin ko wannan kawai ya sa kullum nake addu'ar Allah ya kawo wata hanya da zan fita yawon buɗe ido in gano irin waɗannan gurare da alƙur'ani yake magana su ba wani tafi sharholi ya faɗi jin daɗi ba na je na ga irin guraren misali gun da aka halakar da mutanen annabi lodu ai yana da kyau kana karatu a ce ka je gurin na tambayi wani shehin malami na ce ya gurin yake da Allah yanzu ya ce wallahi malam har yanzu gurin ciyawar kirki baya yi ciyawa fa kuma ana ruwa amma wallahi gun baya ciyawa kai ka ce fako ne ai mun san fako ko sai dai kaga ruwa ya kwanta a kwarurruka amma yana janyewa za ka ko ciyawa ɗaya babu sai wata shegiya ciyawa mara albarka mai dan wasu kayoyi da suke mammanne a jikin mutum ina jin mun tunar da irin kayar ko ita ba suka take ba amma yanzu ta mammanne maka wanda suke zuwa masallacin idin ma ai sun sani in ka shimfida sallah in baka santa ba nan ka tashi ka duba za ka ganta Allah ya sauwake to Allah ya ce suna nan a wannan wadi ne shi kuma wannan kwazazzaban kaya ne da shi wato kananan ƙauye kamar a ce irin su magariya irin su gabaruwa manaziluhum masaukin su ne wa qad kalatun nuzuru manzanni sun shude musu min baina yadaihim kafin su wa min kalfihim da bayan su ma'ana kafin annabi hudu wani manzo ya shude bayan shi wasu sun zo ila a ƙawamihim zuwa ga mutanensu me suke gaya musu Allah ta abudu illallah kar ku yi wa kowa bauta in ba Allah ba wa kada kaladina ai ma'ana ai mazdat kenan inni akafu alaikum azaba yawmin azim ni fa ina jin azaba ko tsoron wata azaba a kanku a wani yini wadda ike mai girma ne in ba mu manta ba wani karatu ne mana bayani akan wannan kissa cikakkiya shi yasa ba za mu koma baya kanta ba Allah madaukaki yake gaya mana annabi hudu ya gaya musu ya ce ina jin tsoro a kanku wata azaba a wani yini mai girma ƙaluhe suka ce masa mai ƙwano a jittana ni ta'fikana an alihatina fa'tina bima ta'idna in kunta minas salihin Allahu akbar suka ce ah to kai yanzu hudu ka zo mana ne dan ka juyar da mu ga ainihin me ka juyar da mu ga barin allolin mu ai ma'ana litasarrafana an me an ibadati hadan ka juyar da mu ga barin bautar wayannan allolin to fatina bima ta iduna in kunta mina sadiqina in dai abin da kake faɗi gaskiya ne Allah zai aiko mana azaba to shikenan ka turo ta kawai ta zo fi annahu ya atina eh cewa wai wannan azaba za ta zo mana to shikenan ka ce ta zo kawai sai Allah ya ce har yanzu قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون shi annabi hudu sai ya ce musu sai ce ya ku mutane na innamal ilmu indallahi ilimin wannan a wajen Allah yake huwa allazi ya'lamu mata ya'tikumul azabu shine ya san yaushe azabar za ta zo wa uballigukum ma ursiltu bihi ni dai abinda aka umarce ni in isar muku abinda aka aiko ni da shi walakinni abinda walakinni arakum kauman tajahaluna kawai dai ku ina kallon ku mutane ne da kuka jahilci al'amarin Allah fi dalabi wai fi dalabikum wajen neman ku da kuke bi isti'jalil azabi alaikum wai a gaggauta muku azaba maimakon ku nemi gafarar ubangijinku kuma sai neman azaba ai kaga akwai jahilci ko yanzu da wayancan suka ce awi itina bi azabin menene mutanen annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce amanan da suka ce ai musu ruwan duwatsu ko kuma a zo musu da wata azaba ai kaga jahilci ne yasa suka faɗi haka ko ba sai Allah ya zo musu da azaba mai mu'limin radadin ba sai ta tsaya a iya kansu saboda in Allah ya saukar da azaba ta ruwan dutse to kuma ai duk za su shafi al'umma kuma za su halaka to shi kuma Allah ya alƙawarin ba zai halakar da su ba saboda haka iya masu wannan laifin su za a tsame sai Allah ya kama su da azabun alimun din a filin badar to shine Allah madaukaki yake gaya mana yace ni ina kallon ku mutane da kuka jahilci al'amarin addini na Allah kuke neman gaggauta azabarsa akan neman gafararsa Allah yace falan ma ra'auhu فلما رأوه عارجا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارج ممطرنا mm.
بل هو ما استعجلتم به Allahu akbar ريح فيها عذاب أليم falan ma ra'auhu mm.
كل شيء أوكي، نعم، في كده.
بأمر ربها na'am فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم Allahu akbar كذلك نجزي القوم المجرمين to nan ka yi shi kuma da Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana falan mara auhu yayin da suka ga wannan azaba ai ma'ana falan mara auli azaba yayin da suka ga azaba aridan ta ainihin fuskanto su ma'ana sai suka ga wani sahaban wani dan girgije ai ma'ana ar abin nan ardun fi ufuqi sama'i sai suka ganshi dan girgije fa kamar aka ce tirai daga nesa kun ga ai gajimare in yana tasowa a gabar ai daga nesa zaka dan ganshi karami ko amma yana tasowa yana tasowa in ya dan zo tsakiyar sama fa ba sai kaga ya rufe ba to wallahi haka suka ga abin kamar faranti amma da kuma bi kafin faruwar wannan abin sararin samaniya garau suke kallon sa babu alama ko da alamar hayaki sai suka ga wannan sai suka ce haza aridun mumtiruna ai ma'ana falamma abin ra'auhu aridan mustaqbil audiyatihim kuma ya fuskanto mazaunan su qalu he suka ce aridun mumtiruna he suka ce kai wannan girgije ne wanda za a yi mana ruwa Allah ya ce a'a bal huwa masa'ajaltum bihi ba kun ce ainihin ai muku azaba ba in dai abin da Allah ya annabin Allah yake faɗi gaskiya ne to Allah ya zo muku da azaba to bal huwa masa'ajaltum bihi min al'azabi bi qaulikum fatina bima ta'iduna eh in kunta minas sadiqina to sai Allah ya ce riho wallahi wata iska ce fiha azabun alimu a cikinta akwai azaba mai mubulimin radadi don iska ce take tafiya da wuta a cikinta kun ga kuma Allah ya gaya mana yace to damiru kulla shay'in kun san abin mamaki yanzu wannan ba gini muke ciki ba Allah ya sauwake a ce ta taso in tabi da ba zancen mu ba daman ake mu kan ai fulawa ce kwababbiya to ta kan ginin in tabu babu shi sunansa ya gama aiki kuma ƙasar duk abin da za ka yi ba za ta curu ba ta riga ta gama ƙonewa wallahi haka Allah ya turo wannan girgijan da iska a cikinsa da wuta duk abin da ta bi ta kansa sai ta halakar da shi marrat alaihi duk abin da ta bi ta kansa bi amri rabbiha tana ainihin halakar da shi da umarnin ubangijinsa fa ahalakar rijaluhum wa nisa'uhum wa sigaruhum wa amwaluhum ta kashe mazansu da matansu da yaransu wato kamar ka ce yara da manya maza da mata duka ba abin da ta bari la tazar alal ardi kenan milal kafirin da yara fa innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ko to he ta halakar da su gabaki daya daman ba yi musu addu'a ba ai shi ma ya addu'a da abu ya gagara Allah ya sauwake saboda haka anan mu lura duka ta halakar da su bi an ɗarar bi zalika bayna samawati wal ardi sai ta game tsakanin sama da ƙasa kawai wutar kake kallo tun daga ƙasa har sama wallahi duk abin da za ta bi ta kansa kome da duwatsun da suke ciki wallahi duka gabaki ɗaya duka kone su take Allah ka tsare mu daga fushinka Allah ka tsare mu daga fushinka Allah ka ji tausayin mu ka yafe mana Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu azaba wa mazaktuhu wannan wutar da iskar ta yayyaga su wa baka ainihin hudu wa amana ko wa man amana ma'ahu annabi hudu kawai da shi da wanda suka yi imani wallahi su kaɗai ne suka yi saura wa kanu na hawa arba abin arba wa alafin sun kai kamar su su dubu hudu kun ga shi ya dan samu mutane da yawa ko a to wani ya zo ya kare wa'azin sama bai samu ko ɗaya ba wani kuma ya samu biyu wani ya samu ɗaya shi ko ya samu dubu hudu ai kaga ya tara Allah kai mana muwafaka yace inna hudar shi annabi hudu alaihi salatu wasalam lamma a hassa birihi yayin da iji alamu na wannan iska tana zuwa Allah ya sanar da shi kadda ala nafsihi wa alaman ma'ahu minal na kadda sai yayi wani zane wato da ya haka ya sa sandarsa sai ya zane sai ya kewaya haka jama'a safadu ya kewaye da wannan zanen saboda babu gurin gudu babu gurin gudu wallahi wannan zanen da ya shine bisa umarnin Allah iska tana zuwa da wuta da irin musibar da take tafiya da ita idan ta zo gurin sai ta yi karshe ta haka sai ta kewaye maimakon ta ba su dimi su sai ta ba su sanyi idan ta huce kuma sai ta ci gaba da bala'i haka aka yi musu ita wannan samaniya ta menene da Allah ya ba mu labari wanda wannan tsawon lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin me ya ainihin wato tsare su da ainihin me da imaninsu wata rana a yi haƙuri na san lokaci ya tafi akwai wani bawan Allah wannan abin har yanzu yana bani mamaki limamin babban masallacinmu wannan na fada wata rana bujimi ya tsinke irin an kamo shi katon bujimi mai fada shi kuma ya taho masallaci kun da sandarsa yana dogarawa ya yi rawani kullum kun lura baya rabuwa da rawani muku yanzu malaman namu duk sun ki rawanin ma kuma wannan rawanin yana ɗaya daga cikin abin da yake sawa mutum kwarjini har a fadar Allah gun mala'iku saboda kayi koyi da mala'iku wallahi bijimi ya taso wannan dalili yasa zan faɗa mana ana gafata malan ka gudu ka gudu kauce to dattijo ina za shi da ya waiga ya ga bijimi na yatuwa kawai ya sa sanda ya haka ya kewaya kawai ya tsaya dogare sandarsa ya tsaya wallahi bijimin ya zo ya haka ya haka bai ga kowa ba ya huce ya kwana ka san wace addu'a yayi shi kadai shi ya san me wace addu'a yayi saboda nuna maka bawan Allah ne wallahi haka bijimin ya ƙare hucinsa kuma ya kwana ya tafi in kai ne sai dai kai ta ihu kaje kana karo watakila kai karo da mota ma ta buge ka ka guduwa bijimi mota ta buge Allah ya sauwaki Allah ya ce fa asbahu sun wayi gari la yura illa masakinuhum wallahi ba a ganin komai sai guraben gidajensu kawai shi ake kallo wallahi ya ce a danan su kaza sun zauna in banda wannan ba za ka ga komai ba Allah yake cewa kazalika kamar haka najzil qaumal mujrimina haka muke sakawa mutane kawai inda suke kafirai sun ki gaskiya da gangan bayan sun gane gaskiya ce Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah wannan karatu da muke da sallah da azumin mu Allah ka dora mana kan mizani Allah ka dora mana kan mizani Allah ka dora mana kan mizani ya Allah Allah ka ji tausayin mu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ghfir lana Allahumma ghfir lana ya hayyu ya qayyum ya hadi ya salam ya hadi ya salam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa